أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر الحمد لله الذي جعل صلاح الأمة في طاعة ربها واتباع نبيها صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الإخوة المسلمون إن الأمم لا تنهض إلا بمعانيها فإذا سادت فيها المعاني السامية من الإيمان والصدق والأمانة والإخلاص والرحمة والعلم والعدل ثبت بنيانها وقامت على أساس متين ولكن إذا ذهبت هذه المعاني وجاءت مكانها الذنوب والمعاصي والخداع والظلم والغش ذهبت البركة وتزعزعت الأمة وسقط قوامها قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عباد الله إن الذنوب ليست مجرد أفعال خفية بين العبد وربه بل هي أسباب لزوال النعم ونزول النقم وفساد القلوب وانتشار الموت المفاجئ وفقدان الأمن والبركة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وفيما أخرجه ابن ماجه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فسى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم فانظروا اليوم أحبتي في الله إلى ما نزل بالأمة من أمراض غريبة وموت مفاجئ يكثر يوما بعد يوم وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصي وضعف المآل الإيمانية في النفوس أيها الأحبة في الله من أعظم أسباب ضعف الأمة اليوم تقصير الآباء في تربية الأبناء فقد ضاعت المعاني في البيوت قبل أن تضيع في الشوارع كم, كم من أب أهمل ولده في التربية والدين وسلمه للتلفاز أو للهاتف وكم من حاكم ورئيس أهمل مسؤوليته فترك واجبه تجاه الأمة ألا أيها الحكام اعلموا أن تربية الشعب على عاتقكم فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اعلموا عباد الله أن من آثار الذنوب أيضا الموت المفاجئ الذي نراه كل يوم شاب يخرج فلا يعود وصحيح ينام فلا يستيقظ قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم وقال أيضا رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها أيها المسلمون إلا أن الذنوب والمعاصي آثارا عظيمة منها زوال النعم ونزول النقم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ضيق الصدر وقلة البركة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ذهاب الهيبة من القلوب فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurar sai nuna muna wannan lokaci ina shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya na shaida haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da sako kuma ya isar tsira da amincin Allah su tabbata gare sa da iyallansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa haɗi zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah babu shakka Allah ta'ala ya sanya wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zamo ita ce mafificiyar al'umma ba don komai ba saboda suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna Allah ta'ala ya ce a cikin alƙur'anin shi kun kasance fiyayyar al'umma ne ba don komai ba sai dan ɗaya kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna ya ku bayun Allah alkhairin duniya gaba ɗaya yana cikin biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharri kuma yana cikin saba ma umarninsa da kuma rashin bin abin da ya gindaya ya ku uwan musulunci al'umma tana ci gaba ne tana samun ɗaukaka idan abubuwan kirki suka yadu a cikin wannan al'umma kamar irin gaskiya da amana da tsalkake niyya don Allah da kuma jin kai tsakanin al'umma da kuma ilimi da adalci wannan ababe idan suka tabbata a cikin al'umma to zaka iske wannan al'umma ta samu haɓaka ta samu ci gaba mai ƙarfi a cikinta amma idan sabon Allah ya yi yawa a cikin wannan al'umma zalunci ya yi yawa a cikin wannan al'umma yaudara ta yi yawa a cikin al'umma da cin amana to sai kaga albarka ta tafi a cikin wannan al'umma sai ka iske komai yana samun taɓarɓarewa a cikin wannan tafiya za ka iske dugadugan wannan al'umma sun ruguje Allah ta'ala yake cewa a cikin alƙur'ani Allah bai zamo ba yana canza ma wasu mutane har idan sun canza su da kansu Allah ba zai taɓa canza ma al'umma ba sai in sun canza su da kanunsu a wata aya Allah ya ce banna ta bayyana a bisa kan sarari da hako da kuma cikin teku saboda ababen da al'umma suka aikata da hannuwansu ba dan komai ba sai dan ɗaya Allah ya ɗanɗana musu sashen abin da suka aikata don su dawo zuwa ga Allah ya ku bayan Allah khutban mu ta yau tana bayani ne akan sabon Allah da tasirin shi wurin lalata tafiyar al'umma sabon Allah ya ku uwa masu albarka ba kawai aiki ba ne wanda mutum zai yi tsakanin shi da ubangijin shi kawai bal shi sabon Allah dalili ne na tafiyar ni'imar da Allah ya wa bawan shi dalili ne na sabkar ukuba wadda Allah ta'ala zai sarkama bawan shi idan Allah ta'ala ya ma ni'ima sai ka bi wannan ni'ima da saba mishi to sai Allah ta'ala ya tafiyar da wannan ni'ima ya zo da azaba kamar yadda yawa mutanen saba'i mutanen saba'i sun kasance suna cikin ni'ima suna cikin yalwa suna cikin rahatal aishi Allah ta'ala ce jannataini an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ga gari mai daɗi ga ubangiji mai gafara ku ji daɗin rayuwa ku ya ku mutanen saba'i Allah ya ce komai nayi muku sannan idan kuka mini zunubi ku roƙe ni gafara zan gafarta muku amma suka kauce suka kauda kai game da ni'ima Allah ta'ala Allah sai ya maimaita musu wannan butulci da suka yi da azaba Allah ta'ala ya kare mu da haka ya ku bayan Allah idan bawa ya butulce ma Allah da ni'imar da ya masa sai Allah ta'ala ya wargaza zuciyarsa zuciya ta zan babu komai a ciki sai honko babu wani abu na ambato ambaton Allah a cikin wannan zuciya sai ka ga duk al'ummar da sabo yayi yawa a cikinta mutuwa wadda take ta kwatsam tana yawaituwa a cikin wannan al'umma zaka iska babu aminci babu albarka a cikin wannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hadithin da al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi yake cewa alfasha bata bayyana a cikin wata al'umma ba da dai lokacin da suka yada wannan alfasha annabi ya ce face sai alloba ta yadu a cikin wannan al'umma face sai cututtuka sun yadu a cikin wannan al'umma waɗanda ba su kasance ba lokacin kakanninsu da iyayensu ‘yan uwa masu albarka mu tsaya mu yi dubi yadda muke rayuwa a yau mu dibi abin da ya sabko mu al'umma ciwo ne wanda kakanninmu a dauri idan mutum yana da irin wannan ciwo sai ya je ya noman shi lahiya lau yanzu ha da ya kama ka yau gobe sai ka ga mutum ya mutu ba komai bane illa sabon Allah ya ku bayin Allah al'imamu ibn al-qayyim al-jauziya a cikin littafin shi adda'u wadda wa'u yake cewa duk lokacin da sabon Allah ya yi yawa a cikin zukatan bayu sai kaga zukatan sun yi baki wannan sabon zai zama sanadiyya da dalili na tafiyar albarkar rayuwa ‘yan uwa masu albarka mu diba mu ga misali guda kadai masassara kakanninmu da iyayenmu shekara arba'in talatin ashirin da suka wuce idan mutum ya kamu da masassara ko ciyon kai yana iya ta yi aikin shi amma yanzu fa idan mutum ya kamu da masassara kwana ɗaya kwana biyu za ka ji an ce jinin shi ya toye in ba a yi gaugawa ba ko kuma an yi daidai da ajali sai a ce ya mutu wannan babu shakka alloba ce wanda ya kamata mu yi ƙoƙari mu koma zuwa ga Allah da yawan istighfari da komawa ga Allah ya ku bayin Allah mutuwa wadda take ta gaugawa alama ce ta sabon Allah zaka ga mutum majiyi karfi ya tashi da safi lafiya lau amma ba za a mareto da shi ba mutum ya kwanta lafiya lau amma ba zai tashi gobe da safe ba wannan duka tasiri ne na zunubi ya ku bayan Allah wani yana iya cewa ai shi bai zunubi ba wani yana iya zunubin da zai shafi al'umma gaba ɗaya hissa Allah ta'ala ce fattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da ba za ta shahi waɗanda suka yi zalunci a cikin ku su kadai ba fitina ce guda wanda mutum guda zai jayo ta shahi mutanen duniya gaba ɗaya al'umman mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam ai ba duka bane ke luwaɗi amma tsirarun mutanen da ke luwaɗin sai suka jama mutanen duniya gaba ɗaya wannan bala'i annabi nuhu alaihi salatu wassalam mutanen shi waɗanda ke shirka ai ba duka ke shirka ba amma waɗannan tsirarun da ke shirka suka jayo mu mutanen duniya gaba ɗaya wannan bala'i suka jayo ruwan tufana Allah ta'ala ya halakar da mutane a wancan lokacin da aka yaku bayan Allah mu diba mu ga a wannan zamani duk wani abu da al'ummar da ta gabata Allah ya halakar da ita sanadiyar wannan sako a wannan al'umma ana yin shi luwaɗi Allah ta'ala ya halakar da mutanen da ke luwaɗi Allah ya mai da ƙasansu samansu faj'alna 'aliyaha safilaha muka sanya ƙasa ta zamsama madigo al'ummar da ta gabata ba su ma san me madigo ba mace ta nemi mace amma al'ummar mu suna madigo zina da matan aure ya kai inda jahilan larabawa suna mamakin idan aka ce wai diya wadda ba baiwa ba ta yi zina Hind lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai mata mubaya'a yace zan yi miki mubaya'a akan cewa kada ki saba ma Allah kada ki wa Allah matari kada ki yi zina sai ta tambayi Annabi a wataznil hurra shin yanzu diya wadda ta san mutuncin kanta tana zina su mamaki suke a al'ada su wadda take diya ta san mutuncin kanta ba ta zina amma yanzu wace irin zina ce ba a yi zina da mata aure ana yi zina da latizawa ana yi yara suna yi babu shakka ƴan uwa masu albarka wannan abu ne wanda ya kamata mu koma zuwa ga Allah domin Allah ta'ala ya tausaya mana ya kama mu mafita a cikin bala'in da muke ciki ƴan uwa masu albarka kada mu jawo mu kanmu fitinar da za ta shahi yara da manya da kowa da kowa domin idan imani ya tafiya shi sabon Allah ya yawa a cikin al'umma sai Allah ta'ala ya kyace wannan al'umma ya ku uwan imani na daga cikin dalilan da ke sawar al'umma ta samu rauni a cikin tafiya shi ne takaitawar iyaye wurin tarbiyyar yaransu gajiyawa da kasawa da yawa daga cikin iyaye a wannan lokaci sun bar ma titi su tarbiyyantar da yara sun bar ma tele da salula ta tarbiyyantar da ɗiyansu ba sa ɗaukar wajibin nan da Allah ta'ala ya ba su wannan nauyi da Allah ya aza bisa kan wuyansu ba sa sabke shi ‘yan uwa masu albarka banda iyaye akwai mahukumanta da yawa daga cikin mahukumanta wayanda ke taɓa ma alfasha wanda kai kai ne uba na al'umma wanda ya kamata ya yi ƙoƙari ya kore sabon Allah ta'ala domin ni'ima Allah ta ci gaba da sabga a cikin al'umma sai kaga shi ke taɓa ma wannan sabon Allah nawa nawa ne daga cikin mahukumantan da ke taba ma sarauniyar kyawu waya ce an yi taron wata sarauniyar kyawu wadda za ta hito tsirara ba da tufafin addinin musulunci ba ‘yan uwa masu albarka duka wa'yannan suna daga cikin fitintinun da ya kamata mahukumanta su yi ƙoƙari su tashi su hana wa'yannan baɗala a cikin al'umma maɗigo a hiddo doka a kan maɗigo a ce duk wanda aka kama tana maɗigo ga hukuncinta duk wanda aka kama yana zina ga hukuncin shi duk wanda aka kama yana sabon Allah mai kaza mai kaza a fidda hukuma ta hizba wayanda za su kare al'umma su kare mutuncin ƙasa su kare al'umma yara da manya game da sabon Allah ta'ala domin shi dan adam yadda ka san yaro ne kamar yadda malam busairi yake cewa annafsu ka tifili in tahmilhu shabba ala hubbir rada'ati wa in tafadhim yanfadi ita rayuwar dan adam yadda ka san yaro yake idan ka bar yaro yana shan nono to zai girma yana son shan nonon koshi amma idan ka yaye shi ka cilasta shi ya bar kaza ya bar kaza dole sai ya bari ƴan uwa masu albarka wajibi ne mahukumanta su sabke nauyin da Allah ya aza musu domin Allah ta'ala a halshen annabinsa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ga abun kyama daga cikinku ya canza shi da hannunsa idan baya da iko ya canza su da halshensa idan baya da iko ya kyamace shi a cikin zuciyarsa ka gani ka ƙiyin magana ka gani baka canza ba to wannan shine mafi raunin imani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mahukumanta suna da damar su canza sabon Allah da ƙarfin da Allah ya ba su malamai suna da damar su canza sabon Allah da bakin da Allah ya ba su kai kuma baka da duka wayannan ka kyamaci wannan a cikin zuciyarka kada kaga ana sabon Allah ka ce zamani ne a kyale su wata ran ba za su yi ba kaga ana zina gaban ka ce a kyale su zamani ne kamar ya zamani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku masu kiyo ne kuma za a tambaye ku abinda Allah ya baku kiyo ku sani ya ku bayan Allah tasirin sabon Allah yana haifar da mutuwar gaugawa kamar yadda muke gani a yanzu mutum ne da ya kamu da rashin lafiya ana zuwa ce ya mutu duka wanda yana daga cikin tasirin sabon Allah wanda kai kai ko kuma wani yayi al-Imam Shafi'i Allah ya kara masa yarda yake cewa idza kunta fi ni'matin far'aha idan Allah ya ma wata ni'ima to ka kiyaye wannan ni'imar fa innal ma'asi tuzil tuzilu ni'am domin sabon Allah yana gudda ni'ima idan Allah ta'ala ya ma ni'ima ka saba mishi sai ya tafiyar da wannan ni'ima wa hafiza alaiha bi shukril ilah yace ka kiyaye wannan ni'imar da Allah ya ma da gode mishi ka ci gaba da gode ma Allah domin Allah yace la in shakartum la azidannakum idan kuka gode Allah yace ni kuma zan ƙara muku fa shukrul ilahi yuzilu niqam yace gode ma Allah yana gudda musiba da azaba ya ci gaba da cewa ra'aitu dhunuba tumitul qulub naga sabon Allah yana kashe zuciya وقد يورث الذل وادمانها كما تبس سابن Allah yana gadar da kaskanci idan mutum yana saba ma Allah zaka ganshi kaskantacce a cikin al'umma zaka ganshi baya da matsayi baya da ruwan huska da kima a cikin al'umma zaka iske mazinaci duk yadda aka taba mishi ana kambama shi ana girmama shi a cikin al'umma baya da wani kwarjini baya da wata kima a cikin al'umma yace wa tarku dhunub hayatul qulub barin sabon Allah shine rayuwar zuciya idan kana son zuciyarka ta rayu ka bar saba ma Allah wa khairul li nafsika isyanuha abunda alkhairi garanka ka saba mata domin innan nafsa la'ammaratun bisu ita rayuwarka mai yawan horonka ne da saba ma Allah tace ika za sai ka ce a'a ba zan yi ba ika za ka ce ba za ka yi ba rayuwarka za ta ja ka saba ma Allah ka yi abun kumyar da zai jawo ma aibi gare ka ga ɗiyanka ga ɗiyanka da jikokinka ya tsuwa ya shekara saba'in a duniya ya yi mai yarinya ya shekara sha shida cikin shege kaga abun kumya ne wanda ba zai bar ɗiyan shi da ɗiyan ɗiyan shi ba lokacin da ya bi sha'awar ran shi Allah ta'ala ya kare mu ya ku uwa musulmi lalle zunubi da sabon Allah yana da tasiri mai girman gaske daga ciki tasirin zunubi yana tafiyar da dukkan ni'imar da Allah ya mutum duk kuɗin da Allah ya mutum idan yana zina to sai ya waye gari baya da wa'annan kuɗin duk kuɗin shi ka ɗau misalai da yawa mai kuɗi nawa ne a garin ku wanda ya zama malalace yanzu Allah ta'ala ya amshi wannan ni'ima mutum nawa ne Allah ta'ala ya mishi ni'ima ta arziki ga kuɗi ga mota ga gida ga komai amma saboda sabon Allah ta'ala Allah ya tafi da ni'imar a shekaran jiya nake ba wani bawan Allah labarin wani bawan Allah wanda a wata biyu da na san shi yana hawa mota mafi tsadan mota yana gida mafi gida mafi tsada a wani gari daga cikin garuruwa na wannan ƙasa na san shi ya san ni sati wancan da ya wuce na zo wani gari don in gan shi wallahi zai baka tausai irin zaka dau jikka ka bashi kyauta fi sabi sai nake tambayar wani wai wani menene ya shiga cikin wannan hali yace malam lokacin da ka ganshi da wayannan kuɗi katon mazinaci ne Allah ya masa talala shi yana ganin cewa ta budike ta hambare mai numli lahum inna kaydi matin Allah ya ce za mu ci gaba da musu talala wannan damƙatau Allah ta'ala ya ce tana da ƙarfi ‘yan uwa masu albarka Allah ba zai taɓa canza ma bayu ni'ima ba da ya musu sai idan sun canza su da kansu Allah zai ci gaba da tausaya ma zai ci gaba da jinƙanka zai ci gaba da tarbiyyarka har sai lokacin da ka nuna cewa Allah na gode ba na so wani lokaci ne zaka cewa Allah ka gode baka so lokacin da ka gode kai ma ka zam jan wuya kana iya saba ma Allah a bisa doron kasar shi wani malami yace idan kana son ka nuna kai ka kai mutum to kada ka saba ma Allah a bisa kasar shi sabon Allah ko bai yiwa sai bisa kasar Allah ni da kasa ta ka saba mini to kamar kana nuna ma Allah haka nan ne na kai jan wuya zan saba ma a bisa kasa ta hisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai taba zina ba sadda yake zina yana da imani in za ka yi zina za a zare imanin ne sai in ka kare a maido shi ko shi in ka tuba in ka tuba mai kyau sai Allah ya fi ma yan uwa masu albarka matsalolin da muke huskanta wanda ya wajaba mu yi kokari mu koma ga Allah suna da yawa daga cikinsu badala da ta yawa a cikin 'yan mata da matasa baɓala gashi nan zaka iske karfe goma sha biyu na dare a wasu unguwin ne a cikin wannan gari wallahi baka iya tafiya karfe sha biyu in kana da sauran imani da ka bi hanya zaka gamu da yarinya da ɗan jif ɗan gajere da wasu ‘yan tuwahi matsatsi kuma a garin musulmai wannan nauyi ne ga mahukumanta wajibinsu ne su tashi su hana wannan baɗala da sabon Allah ta'ala shan giya ga musulmai ya zama wankan dare musulmi ya sha giya ya tattaki giya wai yana dibin shi ya waye ya ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai shan giya da mai ɗaukar giya da wanda ya taimaka an ka ɗau giya da motar da an ka ɗau giya ga inda aka aje giyan ma annabi ya cike musu albarka ko da ma wai mutum yana son ya ɗauka ce da Allah kama mai in ka in aza da ka kama mai annabi ya cine ma albarka kuma ana nan ana tasha musulmai Allah ya kare mu ‘yan uwa masu albarka sabon Allah yana sa kunci a cikin zuciya yana sa mutum ya ji koyo shi cikin kunci yake shi kana ganin shi kamar cikin ni'ima yake amma da zai gaya ma ya san ba cikin daɗi yake ba ba cikin walwala yake ba dan Allah ta'ala ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ya ce duk wanda ya kawo da kai game da ambatona to yana da kunkuntattar rayuwa za mu kunkunce mai rayuwa kana ganin shi da kuɗi cikin ni'ima amma shi ya san kaskantattar rayuwa yake baya cikin jin daɗi ka gan shi babu annashuwa babu walwala kullum firgice ke cikin tashin hankali saboda sabon Allah kuma Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar lahira zai tashi makaho saboda yana sabon Allah shi mai sabon Allah a lahira za a gano shi da makamta Allah ya kare mu abu na ƙarshe tafiyar kwarjinin huska Kuskan mutum za ta zube baya da wani kwarjini a gidan shi bai umarni abi matar shi bai cewa ta yi kaza ta yi ta yi bai isa ya samu matar shi doka ta bi ba saboda sabon Allah al-imamu al-hasan al-basri yake cewa yana gane ya saba ma Allah ne lokacin da ya umurci jakin shi ya kibi umurnin shi yace da ya ga zai hau jaki jaki ya kiya to koma ne zai yi raka abiyu ya aza kuka ce Allah ya himi Allah ya himi to shi mu ya muke gane mun saba ma Allah yana nan yana ta rayuwa yana nan cikin dimauci sai an dukku sai cikin kabari Allah ta'ala ya dace da mu da haka ƴan uwa mu koma ga Allah ta'ala mu ci gaba da istighfari wannan alloba da ta zo ta yawan masassarin da Allah ya kawo da mafita Allah ya kawo da saukin ta muna roƙo Allah ta'ala waɗanda suka mutu sanadiyar wannan rashin lafiya Allah ya ji kansu da rahama mu kuma in tamu ta Allah ya sa muna mu mutu muna musulmai mu mutu da imani Allah ta'ala muna roƙon ka ɗaukakar da musulmi da musulunci ka durƙusar da kafirci da kafirai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantarta اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله